وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar ba a wannan dare na laraba ko wanda shine dare na sha hudu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da hudu ga wata na uku ga wata na uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam hijira miladiya dubu biyu da ishirin da shida a wannan majalisi na tafsirin muna alƙur'ani a wannan gari na ningi karamar hukumar ningi a bauchin najeriya na muna da 'yan tambayoyi kasu ko?
mai tambaya ta farko yana cewa malam ni ne na tsinci kinkiya da yarta kuma na yi cikiya har a gidan rediyo tsawon wata tara kuma yanzu na gaji da ajiya malam ya zan yi da isi sai ka sai da ka yi amfani da kudin idan mai shi ya bayyana komai tsawon lokaci ka biya shi in kuma bai bayyana ba ka sadaukar masa da kudin tinki da ɗan nata
na gaba tana cewa malam dan Allah a ja hankalin ɗan mata saboda yanzu idan su ya rike har suke ba da kansu ga samarin maza su yi faskanci da su akan kayan sallah kuma har matan aure ma suna yi
to ai wannan ana ta wa'azi ko ba haka bane duk wanda yake so ya bata wa kan shi ya san hanyar da zai bi wanda yake so ma ya gyara ya sani an gane ko saboda haka ai alhalal bayyinun wal haram bayyin halal tana fili kowa ya san da inda take haram ma kuma kowa ya san inda take ko saboda kowa ya san wannan abin ba daidai bane ba to yanzu mai zance a ji tsoron Allah a daina kowa ya tabbatar cewa yana tare da mala'ikunsa guda biyu kiramun katibina ya alamuna ma tafa'alun da abin da kake yi ka tabbatar cewa mala'iku suna tare da kai kuma suna rubuta da abin da kake yi saboda haka budurwa ce bazawara ce ta je ta ba da kanta akan wani abin duniya za ta yi bayani a gaban Allah ran alkiyama matar aure ce saboda lalacewa da tsinancewa ta je ta aikata aikin banza da wani namijin a waje ita ma za ta yi bayani a gaban Allah ran alkiyama kowa yana da littafinsa kuma kowa zai karanta abin da ya yi a ɓoye a gidan duniya a gaban al'ummar duniya baki da ran alkiyama to saboda haka in kin guji kunyar lahira akan kunyar duniya kin yi haƙuri da rashin kayan sallah da rashin kayan kwalliya kika zaɓi ma'ana rufin asiri a gidan alkiyama to Allah zai rufa miki asiri idan kuma kin kwammace da kunyar duniya gwara ta lahira to kin ga wannan ake kika nemo wa kanki kuma da sanu za ki ɗanɗani abin da kika shuka wa karan kanki Allah kiyashe mu Allah ya tsare mu ya tsare zira abu baki daya
wannan ta gaba tana cewa me hukuncin namijin da yake neman mace tsawon shekara goma sha biyu tana mishi abinci ya je gidansu ya ci ya sha amma idan aka ce mishi kai ne manemi wance sai ya ce a'a kuma suna yin catin ba dare ba rana kiran waya ba dare ba rana wannan maganin ta kenan ai in ke budurwar arziki ce kin san darajar ki da kimar ki kuma kina son ki mutunta iyayenki duk wanda ya zo ɗaya biyu inda gaske kake turo iyayenka gurin iyayena gemu ya haɗu da gemu amma in ya kama miki wasu soshe-soshe da wasu uzurce-uzurce to ki damu da shi shedani ne ke kina ina shi na farko babanki ba shi da tunani yadda har ya bare kuka ɗauki tsawon lokaci da wannan saurayi ba riga ya turo manyan shi ba ko kuma ita mahaifiyarki bar san menene mutuncin ya mace ba yaya za ki ke barin yarki tana fita zance bayan yaron nan bai turo iyayen shi ba kuma wanda inda kara da mutuntawa in ka ga mace kana so matakin farko shine ka nemi izinin iyayenta akan kana son ka gana da ita lokacin da ka nemi izinin iyaye iyaye za su amince maka kai kuma uba lokacin da ya gana da ita ɗaya biyu kira shi ka kira ta wannan da ya zo kina son shi eh ina son shi to sai ka gabatar da bincike akan shi dan waye dan gidan wace ce mai aikin shi mai sana'a shi in ya gamsar da kai saka ce turo magabatin shi in bai gamsar da kai ba to sai ka faɗa mata cewa ban amince da wannan yaron ba kan na sake ganin ku da shi na raba ki da shi har abada shi kenan magana ta ƙare in ku kaga kai ka amince da shi kayi bincike sai ka ce ya kawo iya turo iyayensa in ya kasa turo iyayensa kun ga kenan ba da gaske yake yi ba wani lokacin sai a ce barin yara da samari sai tafiya ta yi nisa kuma an yi magana da iyayensa sai su ce a'a gaskiya mu bamu san yana neman aure ba ko kuma gaskiya bamu shirya auren shi yanzu ba ko kuma gaskiya yaro ne ko kuma ga yayinsa ma ba a musu balle shi to kaga wannan waye ja kai ne uban banza da baka da lissafi an gane to ni dai wannan shine shawarar da nake bada na farko dai kin yi sakaci da ke da uwarki da mahaifinki baki daya kun saba wa tsari na zamantakewa tsari na musulunci dama kun yi baran-baran da shi tsarin ma na al'adar ma ba shi kuka bi ba an gane saboda haka wannan gaskiya laifinki ne ya kika bewa i love you kuma i love you ta ciki an gane ko ya kai ki kuma ya baro kin sha sanyin banza da jambakin banza da odar banza kuma ki ya sha abinci shi kuma ya sharba ya yi gaba to amma ka sani cewa wannan abin da kai yaudara ce kuma kai ma sai an yi akan naka insha Allah saboda haka kamar yadda kai kai ma za a maka an gane ko wani yadda ta je wani take dawowa ina bata an gane baya da za ka shuka abin banza kuma ka girba abin kirki ko zai yiwu to yadda kai yaudare ta kai ma sai an yaudare mamanka ko sai an yaudar ƙanwarka ko sai an yaudar ‘yarka wallahi sai dai in sun yafe maka amma wannan cin zali ne wannan yaudara ce ba daidai ba ne ba gwada ka garzaya ka je ka nemi tuba da yafiya a gare su amma in ba su yafe maka ba za ku tsaya da su a gaban Allah a matsayin sunan ka mai yaudari amma dan gaba sai ku kiyaye kada ki sake bari wani ya ga ‘yarki sai ya yi magana da ubanta in ubanta ya mutu ai akwai ma'ana kanin uba ko wan uba in babu wannan bangaren akwai yayinki ko kannanki ke uwa in babu wannan akwai babban yayanta in babu wannan akwai makoci na arziki ko ba ka bane ba da Allah wane ka shiga maganar wanci wane ya zo ya ce yana son wanci amma da Allah a bincika mana ya yake in an bincika kalarki a bashi dama ya zo inda ya ɗaya biyu a tuntuɓi yarinya kina son shi ya miki ina so to shikenan sai a ce ka turo magabata dama ana gane gaskiyar saurayi lokacin da ya amince ya turo iyayensa ana gane gaskiyar budurwa idan ta ce a turo gurin iyayenta amma da an sa an ce wani bangaren ya turo ya dan kama wata falsafa da dabara da hikima to ɗayansu yana yaudar dan uwan shi ne to kawai kai sai ka gane ɗayan ku yana yaudar ɗaya kawai sai a raba gari kowa ya kama gaban shi amma irin wannan dogon soyayya da ba ta da wani amfani ba ta da wani alkhairi Allah ka kiyashe mu iyaye ku kula da kyau ƴaƴa amana ce Allah ya ba ku an gani ko ku kula da kyau wasu iyayen ba ruwansu suna ganin ai farin jini ne ma aisa take yi wannan yayi sallama wannan yayi sallama in sallah ta zo wannan ya kawo turmin atamfa da leshi wannan ya kawo shadda da, da, takalmi wannan ya kawo sarka da meye tana ga ita ai ta yi kasuwa ta yi farin jini ko har ma idan ka zo ka mata magana cewa wannan sintirin da ake a gurin aikin ba daidai bane ba wallahi cewa za ta yi mana hassada ake wayarta an gani ko bakin ciki ake mata an ga ta yi farin jini to wannan farin jinin ko wannan jinin za ta kwankwade shi wata rana an gane zai zama bakin jini ba farin jini ba nan gaba to Allah sa mu gane
mai tambaya na gaba yana cewa malam mai kuɗi ne ya cire zakkan shekara sai yake rabawa dubu goma goma shin wannan zakka ce ko sadaka ko kyauta a'a zakka ce amma dai ba haka ya kamata ya fidda ita ba gaskiya eh tunda ta fita daga aljihunsa ta fita daga akawun ɗinsa zakat ce amma dai ba haka ya kamata ya yi ba akwai wanda zaka iya bashi da dubu goma kuma alhamdulillah jari ne kamar mai yalo da goma kamar mai sai da ma'ana irin dabiran na akan tire ka ga wani in ka bashi dubu goma ai ka tallafa masa an gane ko ko ko mai tura baro yana da ko ka bashi dubu goma ai ka taimaka mishi almuhimmu dai ba haka ya kamata ai ba ita zakka ana son a fidda ita ne da dan kauri domin ka ba mutum shi ma ya tsallake wannan kangin da yake ciki na hukumar talauci an gane amma wani za ka iya bashi da yawa gwargwadon yanayin girmansa da kuma yanayin bukatarsa da kuma yadda yake sana'a shi bi ma'ana wani kuma za ka bashi kaɗan ka haka mai da na fada wani in ka bashi dubu hamsin ma ba zai iya bacci ba a yanzu ka je ka sami mai kosai an mutu an batta da marayu ko ko ka sami mai awara an mutu akan titi an mutu an batta da marayu in ka bata dubu hamsin ai kuɗi ne in ka ba mai mai mai mai sai da dabino dubu hamsin ai kuɗi ne an gane amma in ka ba magidanci mai mace biyu uku hudu jarinsa ya kare ka ba shi dubu hamsin ai baka ba shi komai ba shi ka gano ya kamata ka ba shi inda ya taimakon kake so ka mishi ka ba shi ka bar dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko ba haka bane ba ka ga zai ji kuɗin a tare da shi tunda yana da ilimin sana'a yana da ilimin kasuwancin ba koya zai ba kaga ya san yadda zai yi sai ka da izinin Allah kafin shekara mai zuwa ya faso an gane ko za a ga shi ma alhamdulillah ya fara toho domin talauci ya tafi amma dan ka dauki dubu ɗari ka ba irin wannan ai bai ji komai ba wala Allah shago gare shi na atamfuna ko takalma ko yadina wala Allah faje yake fita ma'ana wata jihar ya je ya saro kaya ya dawo dan ka bashi dubu hamsin ai baka bashi komai ba bai wuce kuɗin cefanansa na kwana biyu ba amma sai ka kalli yanayinsa sai ka kalli nawa ya kamata ka bashi Allahumma sai dai idan daman zakar ba ta da yawa. Kaga zakan miliyan ashirin dubu ɗari biyar ce. To kaga dubu ɗari biyar idan mutum babban kasuwanci gare shi ya durƙushe, kaga dan ka ba shi ɗari biyar ma a yanzu ba ta masa komai ba. Amma sai ka samu wanda yake alal aƙalla wanda in ka ba shi ɗari biyar ɗin nan ba zai iya bacci ba. An gane ko kuma yana da hanyar da zai sarrafa ta. To kaga da izinin Allah wannan ɗari biyar za ta masa tasiri sosai a rayuwar shi. ko ka ba shi ɗari uku ko ka ba shi ɗari biyu da hamsin gwargwadon da yanayin kasuwancinsa kuma gwargwadon yanayin yadda kake ganin zai iya zama jarin rufin asiri a gare shi Allah ka samu dace na na ƙarshe kuma yana neman addu'a ne a kan rashin lafiyar da ke fama da shi Allah ba shi lafiya da kuma sauran to muna roƙon ubangiji Allah ya baka lafiya ni ma ina bara addu'a yaro na da yake asibiti ku ƙara sashi addu'a shi ma ubangiji Allah ya ba shi lafiya ya ba su lafiya baki da ubangiji duk mai lafiya Allah ka kare shi da ita mara lafiya gida da asibiti kuma Allah ka ba su lafiya na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقيما مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Na'am, jiya mun ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana lissafo mana siffofin ibadun Rahman, ko? Wanda mun ga a siffar farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne, allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wannan shine halinsu na farko ko? Cewa za ka gansu suna tafiya a doron ƙasa ba nuna takama ba fariya ba ƙasaita kuma inda za a yi rashin katare wani wawa ko jahili ya yi musu magana ba za su tanka mishi ba ba za su biye mishi ba shi yasa na faɗa mana cewa duk wanda za ka ga ya biye ana faɗa da wani akan titi ko a ƙofar shago ko a kasuwa to duk sun zama ma'ana iri ɗaya inda kai dan adam ne mai dan kai bawan Allah ne mai rahama na gari ba za ka daka ta tashi ba za ka kyale shi to wannan shine ma'ana halin su na daya sai halin su na biyu Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sanan su ne za su kwana za su samu wani yanki na dare suna ta qiyamul layli ruk'an sujadan yabituna hakaza za su kwana suna sujjada suna ruku'u kuma za suna faɗa a wannan sallah ta su cewa rabbana sarif anna azaba jahannama inna azabaha kana garama ya ubangiji ka tsayartar da mu ka kore mana azaba jahannama hakika azaba jahannama azaba ce mai laci ga dan adam innaha sa'ad mustaqarran wa muqama kuma ya ɓaci abu yayi muni a ce ma'ana jahannama ce matabbata ita ce gurin ma'ana zama Allah ka sauke to wannan shine yanayin addu'a su a cikin sallah to kenan kaga kai ma addu'a da zaka yi kenan sai na bakar Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah cewa ya rasulullah wace addu'a zan ke yi a cikin sallata sai manzon Allah ce ka ce subhana rabbi zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim za ka ga duk addu'o'in salaf kawai addu'o'in neman gafara da tuba ne, an gane ko? Duk addu'o'in menene addu'o'in neman gafara da tuba ne, amma yanzu inda ce irinmu ne, kaga ai sai mun shigo da duniya da yawa ko? Allah ka sa shago na abin ƙasa, Allah ka ban mulkin gari kaza, Allah ka sa na auruwanci, Allah sa na gina gida iri kaza, shi ne kusan akasarin damuwanmu. Amma za ga duk salaf da annabawa, kowane annabi za ga me yake cewa, توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين Allah ka kashe ni musulmi ka hada da magabata na kwarai Allah ka kashe ni musulmi wannan yake nuna maka bambancin zukatanmu da nasu an gane ko su zukatan su suke nema Allah suka dosa me kuma suke kwadayi aminta daga azabarsa da kuma menene shiga rahamarsa amma za ka ga ba haka muke ba wai tsohuwa an ce mata za ta ga daren lailatul qadar ko saboda haka can wani ya zo ya lallabo ya dalla mata fitila ta ce dan auda garken tumaki da awaki kaga kaga lissafin tsohuwa kenan wai dan auda garken tumaki da awaki kaga ba gafara take nema ba kenan ko to wannan shine bambancin zakatan mu da zakatan magabata su zakatan magabata kawai lahira ake kwadayi ita ce target ba a damu da wannan kazamar ba an gane ko wannan kalamar budurwar ba su damu da ita ba an gane ko waccan suke suke target to kaga shine irin wannan ya kamata mu ma mu gane an gane ko ya zama cewa addu'o'in mu suna kunsar ire-iren waɗannan addu'o'i Allah ka samu dace sai sifa ta uku yace wa illazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu sune kuma in za su ciyar ba sa almubazzaranci ba kuma saƙoro ko wannan shine siffa halin magidanci na gari duk magidanci mai almubazzaranci to ya saba musulunci duk magidanci mai ƙoro ya saba musulunci sai kuma Allah ya faɗi siffa ta nawa ta hudu wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara sune wanda ba sa hada Allah da wani ba sa bautar Allah da wani kamar da muku bayani jiya ba sa canfi ba sa tsibbu ba sa yin abin da yake ma'ana shirka ne ba sa neman taimakon wani a wajen Allah a wajen wani Allah ba Allah ba ba sa neman agajin wani ba Allah ba ba sa neman arziki a gurin wani ba Allah ba ba sa tsoron wani irin tsoron Allah to duk wanda aka waye gari ya waye gari ya barranta daga waɗannan ire-iren shirkoki to shi za a sa shi daga cikin mana da wahidin an gane to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sifa ta ta, ta biyar wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi ba sa kashe kuma rai wacce Allah ya haramta a kashe sai da haƙi na gaskiya na mana bayani na karanta mana hadisi jiya cewa manzo Allah ya ce la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda salatin haramun ne bai halatta ba a zubar da jinin mu'mini a doron ƙasa wannan duniyar sai inda ɗayan ukun nan ya faru amma duk wanda ya zubar da jini ba ɗayan ukun nan ba to ran alkiyama kamar da hadisi ya tabbata cewa shi wannan mamacin ko da ka biya diya ko da ka tuba a nan gidan duniya amma haƙƙin mamacin yana nan akan karan alkiyama an gane ko tunda malamai suka ce duk wanda ya kai shaidan mu'mini ko ya taimaka ko da shawara ko makamancin haka to akwai haƙoƙi guda uku a kan shi haƙƙi biyu za su iya saraya a nan gidan duniya amma haƙƙi na ɗaya na uku wannan sai a gobe kiyama haƙƙin farko Allah ya hana kayi ka je ka tuba ka yi azumi in Allah ya ga dama ya fi maka haƙƙi na biyu na haƙƙin magada an gane ko shine ka ɗauke musu ɗan uwansu yayansu ubansu mijinta ɗanta an gane ko yanzu abin da ya kamata sai ka je ka biya diyya wannan fa in kisan kuskure ne in ku kisan gangan da ganganci ne wannan daman kawai an nafsu bin nafsu ne za a yi ana magana in kisan kuskure ne birki ne ya kubce maka taya ce ta fashe maka wani abu makamancin haka to shi ne za ka je ka biya diya wannan rai wajen miliyan ɗari da wani abu an gane ko to ko da ka biya su su ta su ta saraya amma shi za ku je gaban Allah da shi dan alkiyama ya ce wane ya kashe ni ka tambaye shi dan me ya kashe ni to Allah ya sauke to saboda haka me iyayen mu dai muga cewa ba mu samu kanmu a cikin wannan ba Allah ya ce wa man yaf'al zalika yalqa asama nam wala yaznun kuma ba sa ma'ana zina kuma mun gani manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce mana kallo da gani da magana duk zina ce hadisi ya tabbata manzo Allah ce kutuba kutiba libn adam hadduhu min az-zina fa huwa mudrikuhu la mahalata la mahala an gane ko manzo Allah ce Allah ya rubuta wa bawa dole sai yayi zina ba makawa yace ido na yin zina zinar ido kallo baki na zina zinar ma'ana baki magana sannan kunne na zina zinar kunne sauraro wal farju yusaddiqu zalika am yukadhib farji shine yake gazgata ko ya karyata an gane ko to kaga in zaka kauce wa'annan matakan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce fala taqrabu zina wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kaga dole ne in kaga mutun yayi zina to sai da menene ya taka dokokin kusanta ya kusanta amma wanda inda zai kiyaye dokokin ma ya kaurace kaga ai ba zai faru ba to shine Allah ya ce wala yazun ko ba sa zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wancanan ka halaye dabi'u yalqa asama zai gamu da zunubi mai girma a gobe kiyama a gurin Allah to kaga wannan sifa ta nawa kenan biyar ko Allah ya ce yudha'af lahul azabu Allah zai ribanya masa azaba a wannan rana ta alqiyama wa yakhlud fihi muhana kuma zai dawo cikin kaskanci da wulakanci Allah ce illa man taba wato wannan yana nuna maka rahmaniyar Allah yana nuna maka tausayin Allah ga bayi ku duba ku gani irin laifukan da Allah ya lissafo an gane ku ya lissafo zina ya lissafo kuma menene kisa ya lissafo ma'ana kisa kuma ya lissafo ma'ana tasrifi ya lissafo kuma auro an gane ko sannan kuma ya lissafo ma'ana jafa'i amma dukkaninsu Allah ya ce duk wanda aka wayi gari ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to lalle ne zai gamu da sabo zai gamu da zanubi babba a gurin Allah amma sai Allah ce illa man taba kenan sai wanda ya tuba shi yasa Allah yake faɗa a wata ayar ko ma yaf'alu Allah ko bi azabikum an gani ko in shakartum wa amantum me Allah zai yi dan ya azabtar da ku inda har kun yi imani kun yi gaskiya ba wani bukatar Allah shi ma ba jin dadin Allah bane ba ba ta more Allah yake so akan bayin shi ba an gane ba ta more yake bukata ba shi ma idan kun yi imani kun yi gaskiya shi ma Allah baya bukata azabtar da ku ba burgewarsa bace ba ba jin dadin shi bane ba ina fata an gane da kyau kenan abinda Allah yake so tuba shi yasa manzon Allah ya siffanta mana dan mu gane tsananin farin cikin ubangiji da jin dadin ubangiji idan bawansa ya tuba manzon Allah ya musalta mana a hadisi ingantacce wannan bawan Allah wanda yake tafiya akan raƙumarsa da abincin shi da abin shansa da guzurinsa ya zauna yake hutawa gindin wata bishiya saboda wahalar tafiya bacci ya ɗauke shi bayan ya farka sai aka wayi gari ya nemi raƙumarsa sama da ƙasa ya rasa ya rasa yadda zai ƙarshe kawai ya yi ya asu ya ɗaya ƙaunar kawai ajalinsa ne ya zo tunda ba zai iya zuwa gunda zai je a kafa ba abincinsa na kai abin shansa na kai guzurinsa na kai kawai sadakar Allah ya kawo adalinsa ya mutu can kuma yana bude ido sai ga raƙumar shi a kan shi a tsaye da komai da komai nata ba abin da ya salwanta saboda tsabar jin daɗi da farin ciki ya ce Allah na gode ma kai ne bawana ne ne ubangijinka a ba'ami shiddatul farq ya yi kuskure saboda tsananin menene farin ciki to irin wannan farin cikin da bawa ya yi to Allah ya fi wannan farin ciki idan bawa na sabar sai tuba a shekenan kun ga ba karamin daɗi ubangiji yake ba idan mun tuba shi yasa yake ta kira mu tuba ya ayi wallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha yace asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum an gane ko Allah ya kusa ya kankare muku dukkanin zunubanku kuma wai da kuma jannatin tajri min tahti al-anharu ya shigar da ku aljannatai wanda koramu suke gudana a wannan aljannatai kenan kaga Allah baya bukata azabtar da mu kuma ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake cewa inna Allah yabsutu yadahu li yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba musii'ul layl Allah yana shimfida hannayensa mai rahama in ji manzon Allah da daddare dan bayin da suka saba masa da rana su tuba yana shimfiɗa hannunsa da rana dan bayin da suka sabo da dare su tuba kenan kaga ai Allah mai san azabtar da mu ko sannan manzo Allah yake faɗa hadisi ingantacce a yamma akwai kofa tana nan ana karɓar tuban bayi ba za a rufe wannan kofa ba har sai rana ta fito daga cikinta amma in dai bata fito daga cikinta ba duk lokacin da bawa ya daga hannu ya ce Allah na tuba astaghfiruka wa atubu ilayka ya rab astaghfiruka wa atubu ilayka ya rab Allah zai karɓi tubanka Allah zai yafe maka zai juya wa'annan saban ma'ana su zama lada baki daya an gane to shine Allah yake cewa illa man taba sai fa wanda ya tuba to kaga kuma sai Allah yake nuna mana ba tuban muzuru ba menene tuban muzuru cewa ya tuba da baki ba zai sake kama kajin mutane ba an gane ko amma aikace fa babu ya kama kenan abin da ake bukata tuba shine ma'ana kalban wa qaliban an gane ko wa amalan bil jawari shine ka tuba a zuci da baki da kuma aikace wannan shine tuba na gaskiya shi yasa malamai suka ce da wa'ancin sharɗan tuba annadmu alama fata wannan yatu ala Allah ya uda ila dhanbin wa an yatruk wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha shine ya iqla'i anil dhanba abadan cewa ya bar wannan sabo har abada to kuma sai ya aikatar a menene a aikace kuma sautare kullum idan caca ne saban da kake yi ko zina kake yi Allah ya sauke a saban da kake yi ko muwaɗi ko shan giya to tuban ka zai yi ƙarfi ne idan ka ƙaurace wannan unguwa ko waɗannan abokan naka da banza amma yana wahala matuƙa kana sabo kuma ka tuba kuma ka ci gaba zama da abokanka na sabo to da wahala in baka koma ruwa ba shi yasa wancan bawan Allah wanda ya kashe rai ɗari ba ɗaya ya nemi tuba aka ce babu ya ƙara ɗari baki ɗaya aka nuna masa yanzu ma'ana malami ya ce ba wani abin da zai hana ka tuba manzan lalli ya hulu bai na kawo bai na tauba an gane ko ya ce to amma ka bar wannan gari ka tafi gari kaza me yasa saboda mugayen abokan suna wannan gari to shi yasa in kana son tuban ka ya kyawu ka kaurace wa abokan banza to yace wa amana yayi imani wa amila salih wa amila amalan salihan kuma yayi aiki nagari to kenan kaga illa man taba sai wanda ya tuba ya faɗa a me kenan a baki wa amana yayi imani a zuci wa amila amalan salihan yayi aiki nagari to Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa'annan Allah ya ce yana canza musu munanan ayyukansu zuwa kyawawa malamai sun yi magana anan wasu suka ce ayyukan da ya na baya na saban Allah to Allah sai ya mai da su su zaman lada wannan ba wani abu ne a gun ubangiji an gane ko kuma Allah ya ga dama aikin da zai na yanzu ya sa masa albarka ya kai kamar ma'ana ya yi aikin kwarai a baya Allah ce wa kana Allahu gafurar rahima hakika ubangiji ya kasance mai yawan gafara mai yawan rahama ina muka fahimci wannan gashi yana shela a zuwa tuba ko gashi yana cewa ku tuba bayina ku tuba ku tuba Allah ba zai daina karɓar tuban bawa ba sai idan rana ta fito ta yamma ta wannan kofa to Allah ya ce to duk wanda aka waye gare yayi haka ya dace to shine Allah ya ce wa man taba wa amila salihan duk wanda ya tuba da baki wa amila salihan kuma ya aiki nagari daga bai fa innahu yatubu ila Allah mataba to tabbas wannan ya tuba zuwa ga Allah tuba nagari an gane kenan babu yadda za a yi ka tuba sai ayyukanka sun nuna dan ka ce ka tuba da baki ba za mu gane ba kamar da mai iziya yake faɗa ne ko imani baya tabbata sai ka kudure a zuci sai kai furici da gabbai wai sai kai furici ma'ana a baki sai kuma kayi aiki da shi da a gabbai duk lokacin da aka samu akasin ɗayan ukun nan to wannan shi ake kira da munafinci an gane dole imani na gaskiya sai kayi menene aqdun ne fil qalbi wa nadqun bil lisani wa amalun bil jawari an gane ko dole imani na gaskiya shine menene aqdun fil qalbi kudurci abin a zuciya wa ƙaunan an gane ko da kuma faɗa da baki sannan kuma da aiki da gabbai in aka wayi gari ga imani a zuciya kuma kana furta imanin a baki amma babu aikin kuma a aikace kaga an yi baya ba zane kenan ko ko kuma aka wayi gari ga faɗa a baki ga aiki a zahiri amma ba ƙudiri a zuci magana ta watse ina ba ta an gane ko kuma aka wayi gari ga aiki a aikace amma kuma a faɗa ba ka faɗa to ya za gane kai mumini ne shi ma ba zai yiwu ba kenan dole imani na gaskiya na gari dole sai an ƙudurce a zuciya an yi firici da baki sannan kuma an yi aiki da gabai firici da baki shine ayi ma'ana maganganun na kwarai da kuma nuna alamun cewa kai mai tsoron Allah ne mai imani to Allah ya ce duk wanda ya aikata wannan Allah subhanahu wataala ce fa innahu yatubu ila Allah mataba Allah ce wallazina la yashhaduna zura sifa ta nawa kenan shida ko bakwai bakwai ko to Allah ce wallazina la yashhaduna zura sune wa'anda ba sa shaidar zur yanzu ga shaidar zur ta yawa musamman ga yan siyasar mu in mutum ya baka ka yabe shi ko da ina ya fito in mutum ya hana ka ka soke shi ko da ina ya fito to shi yasa Allah ya kwankwaci zukatanmu yake shelanta mana cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce inna sam'a ya kai bawa ka sani wallahi jinka wal basara da ganinka wal fu'ada da kwakwalwarka duk sai Allah ya tambaye ka kan su dan alkiyama kowa sai ya amsa wannan tambaya gaban Allah duk abin da muke kallo sai Allah ya tambaye mu akai shi duk abin da muke ji sai Allah ya tambaye mu akai shi duk abin da muke sa kwakwalwar mu sai Allah ya tambaye mu akai shi saboda kowa ya bi karanta ya bi Allah sai ya wanke haka ne duk wanda ya ɗebo ruwa shi ruwa zai daka duk wanda ya kamo kifi gonansa ba haka bane ba kowa da ya je ya yayi mu abin da zai yayi mu amma ka sani hisabin kunnen ka na nan na jira ka kalli abin da kaga dama ba mai hana ka amma ka san akwai hisabin gani ka ji abu a kwalwarka ka san akwai hisabin kwakwalwa ko kaga ya rage naka dan adam ya rage nashi ya zaba shi yasa to me yawaita kunnuwan mu da jin alkhairi da jin maganganu na alkhairi me yawaita idanuwan mu da ganin alkhairi da gauce ma'ana ganin saban Allah ko ganin abin da yake ba daidai ba to idan muka karanta wannan muna shi'uri kullum a zukatan mu cewa wa'annan gabai Allah zai tambaye mu akan su ran alkiyama kuma gudun ma kar mai ƙarya Allah zai rufe bakin gaban ne za su yi magana yau naktimu ala afwahihim ko wa tukallimuna aydihim an gane ko Allah ya ce za mu damtsa bakin karan alkiyama wannan makarecin bakin gaban ka ne za su ba da shaida kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza an gane ko baki zai ce a wato ƙarya za ku min kenan ai da ku nai wato ku magana ma za ku kenan a yau ko ai baki yana bada amsa gabai suna bada amsa ko an dakana Allahu allazi an daka kullu shay ubangijin da ya sa komai yake magana ya tsaga masa magana mu ma a yau shi ya tsaga mana magana ba shi kenan ba to Allah ka kiyashe mu to shine yake cewa wa idza marru bil lagwi kuma marru kirama in sun wuce gunda ake kada kade ko gunda ake saban Allah ko gurin taron siyasa ko gurin karuwai ko gurin caca ko wajen banza marru kiraman za su wuce suna masu girman kai abin nufi anan cikin mutuntawa ba girman kai da takama ba an gane ko suna masu karrama kansu da mutunta kansu suna ko ukula an datsawa kare ciyawa an gane to saboda haka duk ire-iren waɗannan halaye da ɗabi'u ibadur rahman ba sa yi ba za su je gurin lagau ba waƙe-waƙe ne kaɗe-kaɗe ne shirme ne duk abin da ba zai janyo musu alkhairi ba ba sa ta shi domin wannan rayuwa lokaci tsada gare shi to ba sa yadda suna tafi da lokacinsu a aikin banza Allah ya ce wallazina idza zukiru na nawa kenan na takwas na takwas halin sun takwas wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana Allah ya ce su ne waɗanda idan an tunatar da su idan an wa'azantar da su kaiwa ne wannan ba girman ka bane kai tsoron Allah ka daina Allah ya ce ba za su wuce suna masu kurame ba a'a za su zuba kunnuwansu za su sa kwakwalansu to na gode gaskiya ne na gode insha Allah ba zan sake ba wannan shine halin mu'min an gane ko da an zakarar da shi dabar dan adam kullun yana cikin gafala dan adam kullun yana cikin rafkanuwa dan adam kullun yana cikin mantuwa shi yasa dan adam ba zai taba rayuwa ba saban Allah ba abadan dole ka za ka rayu ne kana saban Allah shi yasa Allah ma ya faɗa a hadisinsa ingantacce hadithul qudsi yace inda a ce ya ku wannan al'umma ta ba kwa saƙo ba kwa zunubi ku tuba da zan share ku in zo da wata al'ummar wacce in ta saba min za ta tuba zuwa gare ni shi yasa kuma ya tabbata a hadisi manzon Allah yake cewa kullukum ne kullukum khata'in wa khairu khata'un at-tawwabun wa khairu khata'in at-tawwabun manzo Allah ce dukkaninku masu kuskure ne dukkaninku masu kuskure ne amma mafiya alkhairin masu kuskure sune wanda idan sun yi su tuba to dabi'ar halin ma'ana ibadur rahman na kwarai sune Allah ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim sune wanda idan an tunatar da su ayin ubangijinsu sai rantsa da ba za su yi ba sai aka kawo musu hadisi ko aya wannan kuskure ne yi yafi alkhairi ko sun rantsa sai sun yi sai aka zakarar da su to lam yakhiru alaiha summan ba za su zo su wuce ma'ana suna masu menene kurmantar da kansu ba ko umyana ko suna masu makantar da kansu ma'ana suke ganin gaskiya ba a'a za su saurara kuma za su ji sifa ta gaba na tara kenan ko walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina sune kullun suna addu'a Allah ka ba mu daga cikin ma'ana ‘ya'ya matayenmu, wa zurriyatina da zuri'anmu, ƙurrata a ayyunan ‘ya'ya na ƙwarai, wa ‘yan za su kasance mana sanyi idanuwanmu. A nan gurin mai aya take nuna mana, kenan tana nuna mana in ana roƙon ɗa na gari gurin wa ake zuwa wajen Allah Allah ne ne ba da haihuwa ko to saboda haka wayannan shine sigar addu'a bayi in kina son haihuwa ko kana son haihuwa ko kuma an wayi gari kina son kana son aure kina son aure ku yawaita wannan addu'a ko kana son ya ko ɗa na gari Allah ce mutum ya yawaita wannan addu'a cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu kuma jagorori shugabanni na masu tsoron Allah ka gani shi yasa kullum in za ku kula kamar da na faɗa mana ɗazu sifar magabata da halin magabata shine kullum gwargwadon ƙarfin imaninsu to shine yake sa su roƙi ubangiji kyakkyawan cikawa da kuma Allah ya haɗa su da bayan Allah na gari kamar da na karanta mana ɗazu tawaffana musulmi na ko walhikna tawaffani musliman walhikna misali kowa ka yake cewa Allah ka ni musulmi Allah ka ni musulmi sannan ka riskar da ni da bayan Allah na gari su waye salihun din nan malamai suka ce su ne annabawa an gane ko su ne annabawa shi yasa lokacin da dan affan radiyallahu an wa'annan mutane da suka zo za su kashe shi sai na ali yake cewa ka ba da izini mu gabatar a yaƙe su ya ce ka ƙyale su ina so in gamu da magabata na na ƙwarai abokaina da annabin Allah salin alin kenan kaga duk wani nagari burin shi menene Allah ya kashe shi yana musulmi kuma ya haɗa shi da wa'ancan rukunin farko na mutanen ƙwarai magabata domin alkhairi yana nan ga magabata an gane ko sharri da fituna yana ga 'yan baya an gane wancan al'umma Allah ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu ita ta riga ta shude kuma manzon Allah yayi hadisi ya ce khairu qarnun nasu qarni mafi alkhairin zangon al'umma zangon da ni manzon Allah nake ciki zangon manzon Allah ya fi kowane zango daraja da albarka a duniya baki daya zangon da zai biyo bayan wannan zangon sahabban manzan Allah zangon da zai biyo bayan wannan zangon tabi'ai mabiya sahabban manzan Allah to daga nan kuma an shiga ina rududu kuma an gane ko sai kuma abin da Allah ya yi ina fata an fahimci abin da kyawu shi yasa za mu gane cewa waccan al'ummar ta gabata ta kwarai ce ba za ka zama na kwarai ba kai ma sai kana addu'a ga wa'ancan na farkon an gane to shine ka'ida take nuna mana cewa idan kuma aka wayi gari wancan zamanin ya wuce to manzo Allah ya ce wa ma min amin illa wallati ba'daha sharru minha hatta talqauna rabbakum aw kama qala alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce babu wata shekara da za ta zo muku face mai zuwa tafi wadda ta gabata sharri haka za a yi ta tafiya har sai kun koma ga Allah kaga sai dai mu ne menene salama ko sai dai mu nemi ma'ana salama a gurin ubangiji to shine Allah yake cewa suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lana muttaqina imama ulaika yajzawna al-ghurfata bima sabaru an gane ko to kaji fa ashe Allah ya san bawa yana hakuri ko Allah ya ce zai saka waɗannan sakamakon menene haƙurinsu. Shi yasa Allah ya san ya ɗora wa bawa takunkumai. Haƙuri na farko haƙuri da menene tsayawa a kan umarnin Allah da manzo. Haƙuri na biyu haƙurin tsayawa a kan ga abubuwa na haramun wanda kana da damar aikatawa amma ka haƙura ka jure. haƙuri kuma na gaba shine haƙuri da iyayenka wajen jafa'i na wasu bayan Allah ɗan uwanka kenan duk ɗan adam rayuwarsa baki ɗaya mai ce ce haƙuri ce a cikinta haƙuri ne a cikinta shi yasa dole magana cewa ba za ka taɓa zama lafiya ƙalau ba dole kullum kana cikin jarabawa kullum kana cikin ƙaƙanuka yi shi yasa ƙa'ida mafi girman imani mafi girman jarrabawa an gane ko shi yasa duk wanda kaga baya samun matsala a rayuwa alamun Allah baya san shi amma Allah in yana son ka dole za ka ke gama da ƙalubaloli iri daban-daban idan ka gama da wannan wani sai kullo ma kai wani ma kana cikin trouble din ma wani zai balle a nan take sai ka rasa ina za ka sa kan kamar ma Allah baya son ka kamar ma Allah ya manta da kai wallahi ba mantawa ya da kai ba ai hadisi na manzon Allah ingantacce yana cewa ashaddu nas bala'an al-anbiya an gane ko summa al-amsal fal amsal summa salihun summa al-amsal fal amsal manzo Allah ya ce wa'anda suka fi gamuwa da bala'i jarabawa a rayuwa sune annabawa sannan sai waye sai salihan bayi sannan haka haka haka gwargwadon karfin imaninka da salabarsa gwargwadon ibtila'in da Allah zai jarbe ka a rayuwa shi yasa kawai ba abin da yafi dacewa ga mu'mini illa ya riki ubangiji Allah ya jarabe shi da abin da zai iya Allah ya ce wa yalqawna fiha tahiyatan wa salama za su gamu a gidan aljanna da gaisuwa ta mala'iku salamun alaikum ibtum ko fadkhuluha haka za ce amincin Allah ya tabbata a gare ku lale marhaban marhaban ya kwaramniyar duniya ya aka ji da haƙure-haƙuren duniya ya matsaltsalin duniya ya bala'o'in duniya to salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wadkhuluha khalidin ku shigo kuna madawama a cikin ta har abada an gane ko menene bima sabartum saboda haƙurin na ba nema ukubadar madalla da wannan gida na ƙarshe ya kasance irin wannan madalla da makoma da kasance irin wannan to shi yasa kullum mu gane cewa ba hawan ba saukar bimana ƙarshe shine shi yasa yana daga cikin alamomin labauta cewa mu'mini ya cika da imani shine ya mutu a aiki na gari ya mutu yana gama wani aiki na kwarai kamar da irin su albanin zaria irin su shek zafar Allah jikan su baki daya duk suka yi wannan yana sallah a ranar juma'a wannan ya dawo da karatun hadisan mallan Allah me yafi wannan dadi in maka san suna ga sun illata sun illata kawunan su ne ai sun kawo musu shahada ne wanda haka muke kyauta musu to insha Allah da duk wannan tafi irin wannan gwada bai nasu an gane saboda haka ba su hallaka su ba su suka halakar da kawunan su to Allah subhanahu wata'ala yake cewa khalidina fiha suna madawama a wannan gida hasunat mustaqarran lalle matabbata ta inganta lalle matabbata ta yi kyawu wa muqama matsayi kuma shi ma yayi kyawu a ce matabbatar ka aljanna matsayinka kuma dan aljanna akwai abin da yafi wannan duk wannan FIN ko da yan wace ce da llp irin na makarantar malin jatau na albarkawa ko eh ni ne mai lamba kaza mai lamba kaza mai lamba daga a zuwa z eh shi ne mai lamba duk kaga ya gama kenan ai ko tunda ya ce lambobinsa daga a zuwa z kaga ya gama da kai kai mai guda ko la ala kai riy1 ne ko ko kuma na fin ko ba ko kuma oon ko ba ko a ce maka doctor ko profeso a shi ya ce daga a zuwa z ba shi kenan ya gama ba ba ba ya kwashe lambobin baki daya baka kai mai harafi uku ko harafi hudu an gane to duk wanda aka wayi gari aljanna ta zama shine mustaqar nashi sannan makamin sa ya zama shine dan aljanna ai ya gama Allah ya ce ka faɗa musu ma ya abu bikum rabbi ubangiji na ma bai fiye damuwa da ku ba laula du'a'ukum ba dan addu'o'inku da kuke mishi ba me yasa Allah ya damu da addu'o'inmu ne wa zai faɗa mana sirrin me yasa Allah yake cewa ba zai kula da mu ba dan muna addu'a ba ba dan wasu muna addu'a ba saboda a cikin addu'a akwai kaskanta kai akwai nuna kai kayan tsararo kuma da mun shi haka Allah yake so kan kai ba kowa bane ba ah me yasa sirri na ƙarfin karɓar addu'a bawa duk wani hali da ka sani ba wani hali mai fawar karɓar addu'a irin a ce goshin bawa yana ƙasa. An gane ko? Shi ya sa manzo Allah yake cewa fashtahidu fi du'a'i ko faqaminun an yustajaba lakum idan goshin ku na ƙasa ku kai matuƙa gurin roƙon Allah domin dab kuke da amsa muku saboda ai lokacin bawa ya turbuda hancinsa a ƙasa ya nuna bai isa ba Allah ne al'a'ala wa ajal Allah ne al-samad an gane ko shi ne abin nufi da bukata kai kuma saboda ƙasƙancin ma ba ma a tsaye kake ba ba ma a zaune kake ba a agoshinka ma ka turbuɗa a ƙasa ina ne mafi daraja da kima a ɗan adam shine fuska an gane ko to fuska ka turbuɗa ka ce Allah na roƙe ka Allah kai ne can a saman bakwai ni kuma ni ne ƙasƙantacce azzalilu to wannan Allah shi yake bukata to kaga idan babu sako idan babu tuba ai ba za a samu wannan ba kuma mu ƴan adam muna da shagala idan kana da wani target a rayuwa ko a gurin wani ko a gwamnati ko ma wani irin manufa ko ma wani irin buri ne zaka ga kullum hannunka baya rabuwa da menene tasbaha ko kullum bakinka baya rabuwa da istighfari sallah din nan baka fashi a masallaci wala Allah ma ka dage kake zuwa sahun farko to inda za a bar dan adam salin alin ba matsalar komai zai gurfana gaban Allah ne ashe kenan kaga gurfanar gaban Allah ashe daukaka bawa ce shi yasa Allah yake cewa yake dariya ga bawan da ya saba masa da rana da daddare kuma sai ga shi can a lungun ɗaki shi ya ɗaga hannu yana ta kuka Allah na tuba Allah ka yafe ni Allah ba zan ƙara ba sai Allah ya kalli wannan bawa sai mai dariya ya ce oh kalli bawa na ya yi aika aikarsa yadda ya ga dama amma yanzu ya tabbatar ba wanda ya sai gafarta masa sai ni to tashi na gafarta maka an gani ko to kenan kaga me yake nuna mana wannan shi bawa idan yana addu'a ya fi kusanci da mahalicinsa, domin yana ƙasƙantar da kanshi kullum, amma inda Allah zai baka salin alim ba ciwon kai, ba ciwon ƙafa, ba ga kai ba, ba ga iyalinka ba, kasuwa lafiya, sana'a lafiya, gurin aiki lafiya, to in ba ka tare ba kuma girman kai ne zai shige ka. An gane ko? Amma kana nan kana cin kasuwarka a kasuwarka ko shagonka sai a ce za a yi ruguzau. kaga yanzu ai istighfar ba kama hannun yaro ko ah Allah ya dalla maka tocila ko ba ga bane ba an ce za a yi rugurau za a sabon gini to ka san ko ai sai abin da ya faru an yi sabon gini ko kuma na aka dogara ga yaya ga iyalai ga surikai hankali ba zai tashi ba hanya yanzu ko na ruga sai ina sai fadar Allah dan abun uba yanzu an matso fayil ɗinsa an matso na aiki na karkaɗo na a bincike yanzu kuma na alagawa da bala amana addu'a akwai matsala fi wallahi da ya je gurin hajiya to hajiya kin da kallon miki ciki a sa ma addu'a duk inda ya je in yi almajirai kai ga sadaka ba haka bane ba kullum cikin dare na ka daga tashi da ta addu'a Allah ka gani Allah ka gani za su cuce mu ya ubangiji ayya amma da an bar shi an bar shi kili an bar shi kiliya fa eh ai yana can kawai Allah ma an kwashi iyalin ma an tafi duniya ana shakatawa ana ta ana fifilwa a sama to in to muka ce ba kanta ba magana tafiya fa yanzu ga Allah muke cikin na magana tafiya ai ka ce zaka sai mana kaza ke dan Allah ita kanki an kama an bude file dina ba haka bane ba to kenan ashe kaga yin addu'ar bayi kana sa kusancin bayi ga mahaliccinsu shi yasa dole ne rayuwa tana tafiya da menene da matsaltsali an gane kaga mutum ba shi da komai abu kalilan ya je an kai shi asibiti an ce sai an biya miliyan biyu miliyan uku kuma shi dubu hamsin ɗin kirki ba shi da ita kuma ga ciwo yana ci gaba ba musiba ba ce wannan ba bala'i ba ne wannan ina ne sa kan shi in ya je ya roƙo a masallaci ma kuɗin ba za su haɗu ba in ya sai da gidan nashi ma ba zai biya kuɗin gidan ba wani allah ma a haya yake to kaga fa yanzu wannan zaka same shi bawan Allah ne na gari saboda Allah ya koro shi Allah ya koro shi amma kyakkyawan abin shine sai ya koma ga Allah wanda in ya koma ga Allah kuma sai Allah ya bashi mafita to shine Allah yake cewa ma ya ma ya abu bikum rabbi laula du'akum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lidama duk wa'annan abu Allah yake cewa haƙiƙa faqad kadzabtum kun yi ƙarya in dai kun ce za ku rayu ba roƙon Allah in dai kun ce za ku rayu ba addu'a duk wanda ya waye gari zai rayu haka to Allah ce fa sawfa menene yakunu lizama zai kasance kamar ya lazamta wa kansa ko kuma ya sa wa kansa lizamin halaka ne ko tabewa kenan kaga duk kullum magana cewa iya addu'ar ka ga ubangiji iya kusancin ka ga Allah ai shi wannan tuba da addu'a yana nuna kasawarka inda ba ka ba ka nuna kasawarka ai ba za ka yi ba to kuma daman shi Allah kasawa yake bukata to ubangiji mun kasa kamar yadda muke yanzu a Najeriya a wannan hali Allah mun kasa Allah mun kasa Allah amma kai ne gagarbadan masu masu masu gasa Allah kai ne kafi karfin kowa nas'aluka bi qudratika alal khalq wa ilmuka al-ghaib Allah muna roƙonka da kudurarka da fawaka akan bayi Allah wa'annan bayi naka masu zaluntar mu Allah ka kwato mu daga hannunsu Allah ka kwato mu daga ka fusgo mu daga hannun waɗannan azzalimai Allah duk abin da suka tara Allah ka halakar da abin da suka tara Allah duk wanda yake da hannu na ya taimaka a wannan hali da muke ciki bai taimaka ba Allah ka ya isan mu akan shi ubangiji duk wanda yake da zuciya irin wannan Allah ka yi mana maganin shi wanda kuma yake da zuciya ta kwarai yake da burin taimakon wannan yanki namu da wannan al'umma ta musulmai Allah ka taimake shi wannan kullum ba abin da ya rage mana sai addu'a amma makirci kullum suke yi kulle kulle kullum suna yi to Allah mun san kafi su iyawa Allah kafi su kwarewa Allah kai ne kai ne maganin makarul makirina Allah ka warware mana makircin su Allah ka kulle mana makircin su Allah ka gani mun gaza ba za mu iya ba Allah mun yi kuskure mun tuba zuwa gare ka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wannan baiwa Allah da ta roƙi ubangiji Allah ka ba ɗanta lafiya ka ba ƴanta lafiya ka ba kowa lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta asa sarki Allah ya yafe masa Allah ka ba shi lafiya ka sa ka fara ce da dukkanin sauran marasa lafiyar mu subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم